الشيطان الرجيم سورة الجن مكية وآية ثمان وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الجن يعود وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبرت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba yan uwa musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yammacin azumin ramadan yau biyu ga wata na azumin ramadan shekara hijiran manzon Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zama daidai da biyu ga wata na march maris kenan da watan hijira da miladiya a wannan lokaci suna tafiya tare na'am amma dai babu shakka za a ji arabu hanya saboda haka muna ƙara godiyar Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci da za mu fara tafsirin alkur'ani mai girma bayan jiya mun bude da jawabai da jan hankali ga maluma da za su tafi tafsirin alkur'ani mai girma a ko'ina a wannan ƙasa tamu najeriya da ma wajen najeriya kuma mun ja hankali ga masu sauraron karatu mun ja hankali ga masu hannu da shuni mawadata an shigo watan da za a yi taimako a yi ta taimako ya zama sanadiyar samun tsira samun aljanna ina addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da dacewa da gafara daga Allah subhanahu wataala a wannan wata mai albarka ya sanya mu cikin yantattu da ake yantawa kada mu manta da ƙasanmu ƙasanmu na bukatar zaman lafiya zaman lafiya malam bahaushe ya ce ya fi zama ɗan sarki mun gano ya mata zama sarki don ba a sarauta sai da zaman lafiya wannan ya zama wajibi akan kowa ya rinka addu'a Allah shi ba mu zaman lafiya a ƙasar duk inda ake da fitintinu Allah ya kwantar da shi ya kawo mana sauki kuma muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala aka so mu samun saukin kayayyaki na farashi yana sauka Allah ya kawo saukin su kuma wajibi ne gwamnati ta yi tunanin yadda za ta taimaka wa manoma kada ya zama sun yi noman ya zama kuma za su iya sayar da abincinsu ba za su iya biyan ba su suka ko kayayyakin da suka saya ba saboda ana yin noman ne don riba to ya zama an yi wani dabara da za a tallafa wa manoma ta hanyar samun taki ta hanyar samun kayayyakin noma cikin sauki ta yadda kayayyakin zai ƙara zamantowa an same su da sauki don abinci ya sauki gwamnati na da hanyoyin dabaru da za su iya kawo taimako irin wannan Allah ya bata iko yan uwa musulmai za mu shiga suratul jin wannan sura makkiya an saukar da suran a makka summiyat hadhihi sura da suratul jin an ambaci suran da suratul jin ayoyinta 28 kamar yadda Allah rama ya karanta mana an saukar da ita a makka sannan tana ɗauke da bayanai masu yawa suratul jinni makkiya wato an sauke ta a makka amma min ahammi maqasid sura daga cikin abin da suran ke karantarwa zikiru ma yattasilu bi khabaril jinn zai ba mu labarin aljanu aljan shi ma wani halitta ne kamar yadda ɗan adam yake halitta aljanu ba a ganin su sannan yadda aka kallafa maka aka wajabta maka yin ibada ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi aikin hajji su ma an yi musu irin wannan amma cikinsu ba manzon Allah Allah bai turo da wani manzo aljani ba mu ne cikin mutane Allah ya turo da manzo Allah madaukakin sarki ma in ya tashi turowa da manzannin yana aikawa ne wato Allah subhanahu wataala yana aika min ahlil qura ko daga cikin yan birni wayayyu da suka san abin da suke yi ba a ɗaukan ba kawai sannan a bashi annabta in ka shiga sautu yusuf can za ka ga yadda Allah madaukakin sarki ya yi magana
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى
أكشيكا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يا يسكي ولدار الآخرة خير سنة ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ashe kenan kafin manzon Allah ya zo Allah subhanahu wataala ya aiko da manzanni sai ce ba ba mu aiko ka ba illa nuhi وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى kenan gabanin manzon Allah ba mu aiko da manzo ba illa rijala face mazaje mazaje kenan cikin mutane Allah ya ce muna musu wahayi na harin ƙwarewa kuma min ahlul qura daga cikin mutanen yan birane ka gani manzon Allah dan makka ne. daga birni yake makka ya take ummul qura ko ai Allah madaukakin sarki ma ya tabbatar da cewa ita ce ummul qura wa man haula duk wani alƙariromi gaba ɗaya ita ce uwar har ma Allah ya saukar da ɗakinsa ya sa an gina ɗaki ɗakin da shi kaɗai yake tilo duk duniya da ake mishi ɗawafi ake ibada ake zaga shi inna awwala baitin wudi'a إن lin-nasi أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين fihi ayatun فيه آيات بينات مقام إبراهيم yaya wanda ya shiga yake ومن دخله كان to آمنا aikin hajji kuma ya Allah yake ولله على الناس حج البيت liman istafa ilayhi sabila
wanda ya butulce ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين farkon ɗaki da aka sa a bayan ƙasa ɗakin da za a je a zaga a yi ɗawafi a yi sallah yana garin bakka in an ce bakka ma'ana makka malamai suka ce an kira ta bakka ne saboda duk wanda ya shiga ciki komai girmansa yana zamantowa wato sai ya rena kansa ya gane shi ba kowa ba ko sarki ko gwamna ka je ka ga gwamnan garin ku, ana dawar ba za ka gane shi ba ka je ka ga shugaban kasan ku, sai dai kawai ka ga alamar cewa ana kan raka ana dawafi ana kan karewa da sojoji amma dai bai saka shi ma ya sa harami in ka leka ka ga baki ne ka ce a watakila dai ko shugaban kasan mu ne ko na wani kasar bakaken fata in ka ga balarabe ne an kewaye shi ba za ka iya gane ba kasa ne ba za ka gane ba to amma kenan ya shigo ba a san ma ya shigo ba in ba don an ga wannan alama ballantana minista ballantana ce a mana lokar government din in ya ji maka eh wannan shekara kala rawi Allah ya ji kansa Amin.
yace wallahi ba don aikin haji ba ban yi san ga kan sarkin Kano ba sai sarkin Kano yana amirul haji kaga ai sarki in ya sa dawa in ya sa irami zai sa hula a sa hula yace wallahi sai in lekan sake lekan kan sarki sai ce kada ba ba ma wasa da kai to saboda haka sai kenan kaga idan ka je makka zaka ga kowa ya zama daidai kowa ya zama daidai to Allah subhanahu wataala ya aiko da manzanni yan birni haka Allah subhanahu wataala kuma sannan mutane ba aljani ba amma da Allah ya tashi turo wa mutane da aljani sai ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa ma arsalnaka illa ka wa وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا
yace ba mu aiko ka ba sai zuwa ga duniya baki daya kowa sannan qur'ani ya ce ya ma'ashar al-jinni wal ins alam ya ce ku
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ya ya يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا me za su ce قالوا kalu bala قالوا بلى
saboda haka kenan sun ansa kira ya ma'ashar aljinni wal ins ya ku mutane da aljanu alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku kenan Allah ya turo da manzanni daga cikin mutane don su zamanto su ne manzannin kuma aljanu tunda Allah bai turo da aljani a matsayin annabi ba yatluna alaikum ayati يقصون عليكم آياتي yaqussuna alaikum ayati kenan suna karanta muku ayoyina
وينذرونكم لقاء يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون saboda haka duk wanda ya ji tsoro ya kiyaye ya bi manzannin nan ya bi Allah subhanahu wataala ya bi manzannin da suka zo daga Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba kuma ba su da tsoro a nan duniya da lahira kenan wannan ya nuna an aiko da manzanni a cikin mu mutane ba a cikin aljanu ba har ma a yin alkiyama Allah zai ce ya ma'ashar aljinni wal insi in يا istata'tum معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا sai Allah ya ce لا تنفذون إلا بسلطان
mhm فبأي آلاء ربكما تكذبان saboda haka ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron mutane da aljanu a yinin alkiyama hadisi ya inganta cewa yinin alkiyama Allah zai tara mutane da aljanu da dabbobi suna tsakiya mutane da aljanu sun kewaye su Allah zai sanya mala'ikun sama ta farko su sauko su kewaye mutane da aljanu mala'ikun sama ta biyu su kewaye mala'ikun sama ta daya mala'ikun sama ta uku su kewaye ta biyu ta hudu su kewaye ta uku ta biyar su kewaye ta hudu ta shida su kewaye ta biyar ta bakwai su kewaye ta shida ga mutane da aljanu can sai Allah ya ce ya ma'asharal jinni wal ins ya ku taron mutane da aljanu
alam ya tuta a Allah madaukakin sarki ya ce wato in sata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuz wanda duk zai iya gudu yau ya gudu aljani da ɗan adam an kewaye su da mala'iku mala'ika ne in ya sauko zai cika duniya baki ɗaya ballantana wa ma ya alamu junu da rabbika وما يعلم جنود ربك إلا هو ba wanda ya san rundunar ubangiji ka sai shi saboda haka mala'iku ne sahu sahu za su sauko saboda haka shi yasa a yin alkiyama wa ja'a rabbuka wal mala'ika
وجاء ربك والملك صفا صفا
saboda haka waje a rabuka wal malaku saffan saffa Allah da kansa zai zo da mala'iku sahu sahu zuwa irin wanda ya dace da shi kenan kaga ga aljanu ga mutane sannan mala'iku sun kewaye su don haka za a ce wa mutane da aljanu in istata'tum an tanfuzu min aqsari samawati wal ardi fanfuzu in kuna iya gudu yau kowa ya gudu ko ka gudu gudun ka banza ba ka iya zuwa koyo لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون إلا بسلطان babu wanda zai iya gudu ba wanda zai tsira sai wanda ya zo da hujja sai wanda ya zo da dalili wanda ya bauta wa Allah shi kadai ya kadaita shi shi zai tsira wannan yana karantar da mu aljanu suna nan kuma yadda aka wajabta mana yin ibada haka aka wajabta musu har yanzu ana samun cikin aljanun nan akwai musulmi akwai kafirai wa anna minnan muslimuna وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون sai yaya فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا duk cikin wannan sura za mu zo mu gani kenan akwai musulmai cikin su akwai kafirai akwai yahudawa aljanu akwai kiristoci aljanu akwai yan shi'a aljanu ko akwai ahlus sunna aljanu akwai fasikai aljanu akwai babu abin da babu cikin aljanu shi yasa in aka samu shaidanun cikin su ya ma'ashar aljanni qad istasasum alal iz ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس yaya وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا to yaya makoman su قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله saboda haka akwai da yawa daga cikin aljanu waɗanda sun ɓadda da yawa daga cikin mutane suna ganin suna da girma suna da ainihin wato kima da sauransu shi yasa ma saboda girmansu da ainihin wato ji da kansu na ainihin wato aljanu su wa annahu wa wa innahu kana rijalun min al-insi
وإنه كان yaquluna رجال من الجن يعود من الإنس.
وإنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا saboda su aljanu ba a garin su amma domin mutane a lokacin jahiliya sun dogara da aljani idan ya zo ya sauka a gari ko a wani wuri a wani ƙauye to kafin ya nemi ya zai kwana a ƙauyen sai ya nemi tsaro daga shugaban aljanun gari sarkin aljan zai ce a ƙozu bi azimi hadar wadi na'am min sufahai qauli ina nema ka tsare ni daga babban aljanin da ke wannan gari kada ƙananan aljanu da abin da ya kama da garin da- da- da cikin garin su tuta da ni kenan sai ya nemi tsaro daga babban aljan ya ba shi kariya in mutum ya zo gari shi zai kare shi shi zai tsaya ce to kai mun yi bako kadan ga wani ya zo ya cutar da shi ko ya mishi kaza ko ya mishi kaza to wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fa zaduhum haqa wannan neman taimakon da mutane suke yi a wurin aljani cewa kare ne daga sharrin aljan kar su cutar da ni sai ya ƙara wa aljanu girman kai ya ƙara musu ganin cewa su wani ne saboda haka suka sanya da yawa daga cikin mutane sun lalace sun kafurce sun koma suna bautan aljan aljan zai je samu labarin abin da zai faru gobe domin kafin zuwan manzon Allah sai da amincin Allah su fata gare shi ana samun aljanu ɗaya ya hau kan ɗaya wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har sai sun kai sama su sato labarin da ake faɗi na wahayi da za a kawo abin da zai faru sai su ɗaya ya gaya wa ɗan uwansa ɗan uwan ya gaya wannan ya gaya wannan har ya gaya wa last na ƙasa shi kuma ya sata ya gaya wa aljani saboda haka da ka taso ka zo sai ya karanta maka tarihinka da garinku da iyayenka da ma bukatan da ya kawo ka da ka so jin wannan sai ka ce a ai wannan ba abin da bai sani daga nan sai ce to kafin a biya maka bukata sai ka yanka bakar busu idan ka je yankawa kuma ba za ka kira sunan Allah ba ka kira sunan aljanni sai ka yanka in ana yankawa daga gaba ne sai sa ka yanka daga iya sai ka yi wani abu na kafirci ko a ce ka samu turare iri kaza shi yasa bokaye suna aiki ne da aljanu aljanun suna nan duk boka da ka gani sai ya samu wani lokaci da baya sallah idan yana sallah to bukatarsa ba zai biya shi yasa in ka zo wurinsa don neman wani bukata kana so ka tsaya takara ko kana son kuɗi ko kana son kaza ku lura mafi yawa daga cikin wayanda suke fadawa hannun bokaye masu neman duniya ku gaya mini wanda ya taɓa zuwa wurin boka don neman aljanna na je wani malami a ce don Allah na zo ne kamin addu'a Allah ya bani aljanna akwai na amma waye waye mafi yawa waye yake zuwa wurin boka ba don neman kuɗi ba in mace ce don neman duniya saboda kar a mata kishiya ko
Mm.
in mai mulki ne saboda ya samu mulki saboda mulkin sai kaza in ya samu mulki ma sai ce don a tsare mishi mulki shi yasa mai mulki in bai san Allah ba Mm.
ya shiga uku in bai gane yadda Allah yake ba ya yi asara domin babu wanda ya bashi mulkin banda Allah Mm.
kafin ya samu mulki za a gashi da kansa yana karanta kulillahumma malikal mulki قل tu'til mulka اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ya ya وتنزع الملك ممن تشاء sannan وتعز من تشاء mhm, وتذل من تشاء بيدك الخير ya ya إنك على كل شيء قدير saboda haka za ka ga mai mulki yana karanta wannan yan siyasa da yawa sun haddace wannan aya in an zo ana kamfen ko ana kaza ce ai mu mun san Allah shine malikal mulki tutil mulka man tasha shine ke ba mulki ga wanda ya ga dama yana ɗaukaka wanda ya ga dama yana kaza yana kaza a wurin sa muke neman mulki ba ma neman auren kowa Mm.
suna fara ko ba sa fara Sosai.
gashi ne magana ne mai kyau sai ran da Allah ya bashi mulki ya karbi mulki yana zaune ya so jin daɗin mulki sai ga an so zuwa kuma ana rarrafawa sai ka ji wai shine yanzu ya tura Senegal a ɗaibo malamai za su mishi aiki malaman Najeriya ba su shi ba Mm.
an je Nijar an ɗebo malamai ko ko daga Nijar su ma a ce a je wani wuri a ɗebo malamai a kawo ko an je wani ƙasa wani ma har inda yake zuwa kaga wani ya zuba zobe a hannunsa zobe ba da yawa wani zobe ka rika lura da wasu hannun masu mulki wasu masu mulki kafin ya hau mulki za a ga yana sa zobe wata kila irin wayannan amma daga baya zai cire ya cire zobe sai ga wani fari da rubutun arabiya kuna gani ko babu gani za a ganin an rubuta wani azurfa an yi wani rubutu rubutu da kan alamar har da ainihin kan tsuntsu da kan wane ne da kan wane ne yanzu an gwada mishi ne mulkin nan da yake ce kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha Allah nan da yake ba da mulki yanzu an ce mishi ba Allah bane zai rike mishi mulki sai ya hada da bokaye da shi kuma da yake duniya yake so sai a ce ka san sai mulki fa sai an zub da jini mulki sai an yi binne binne Mm.
wani ma a ce za a- za a binne jaki wani ma wallahi cewa aka yi sai an binne dan adam da rai kafin mulkin sai zo na lafiya wai sai a ce a samu jariri sai a samu padlock kwado a huda bakin jaririn sama da ƙasa a sa kwado a je a tona rami a binne wai yadda aka yi haka mutane ba za su maka tawaye da zanga-zanga ba kana mutu masu irin wannan suwaye ke halaka su bokaye Bokaye.
yanzu ya manta da Allah ne malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli shay shi yasa lokacin da yake neman mulkin yana dogaro ga Allah to in Allah ya tashi karban mulkin shi Allah lokacin da yake bada mulki yana bada shi kyauta amma wurin karba sai Allah ya ce wa tanzi'ul mulka kwacewa mulki da yawa daga cikin mai mulki babu wanda yake sauka a mulki yana so shi yasa in Allah ya taimake ka kana mulki Allah ya azurta ka da irin arzikin da yawa su saddauna ya ba su Sheikh Abubakar Babu Dubu ya ba su maluman kirki kusa da su in za su yi ba daidai ba ce a ga yadda ya kamata a gyara duk mai mulkin da bai da malaman da suke mishi wa'azi a yi mishi nasiha ya rika zuwa masallaci yana sauraro yana jin tafsirin alkur'ani yana to ba wuya a halaka shi in ka ga ya kewaye kansa da wasu malamai ce wai addu'a kawai suke mishi ba malamin da ka sa addu'a kawai yake maka ya zama to zai maka wa'azi babu shakka addu'a gaskiya ne addu'a kuma daidai ne amma kuma a samu mai tunatar da kai domin qur'ani cewa yayi akwai waɗansu bayin Allah da Allah ya yaba musu a alqur'ani in ya ba su mulki akwai abin da suke alarma
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر sai Allah ya ce ولله عاقبة الأمور Allah ya yaba waɗansu masu mulki alkur'ani su ne allazina in makkannahum fil ard su ne waɗanda in mun ba su mulki a bayan ƙasa Mm.
Allah ya alkawari cewa wannan al'umma tamu mai nagarta al'umman nan mai albarka Allah ya alkawarin ba ta mulki ya sanya mulki a hannunta ya rika mata ta zamanto tana mulki in muddin ta tsayawa Allah maɗaukakin sarki alkur'ani ya sake ba mu labari na nuna bayan Allah na kwarai in sun tsaya wa Allah subhanahu wata'ala sun bauta wa Allah yadda Allah yake so a bauta mishi to babu yadda za a yi mulki ya fita a hannunsu za su tsaya suna masu yin mulki suna masu ainihin wato kima da daraja to idan ya ba su mulkin aqamu salata Mm.
suna tsaye da sallah
وآتوا الزكاة bayan sun tsaye da sallah kenan an ce ana tsaye da sallah ba yin sallah ba in an ce wani na yin sallah wani lokaci yayi wani lokaci ya bari in an ce tsaye da sallah a ina yake yi a masallaci tare da jama'a za ka ga wani malami ya ce mini to kana mulki ya to banda yawan sallah ko kuma sallan ya zama kana tsallake wani sallah akwai wanda an ce mishi wani abokina aminina ne yana ban labari ya ce wallahi abin da ya sa ya je yana takara na gwamna a jihar ya ce shugaba kasa abin da ya sa na da yana takarar na fasa na ce ban sani ba ya ce wani malami ne aka kai da wurinsa daga zuwa na ya ce an ce kana neman takarar gwamna ya ce eh ya ce to ka zaba ka daina sallar la'asar na wata guda ba ka ba sallar la'asar Na'am.
kullum in za ka yi sai dai ka yi azhar kamar kala asar yace to in na bari zan dawo a rama yace ba ramawa ya tayar mishi da sallar azhar sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana ga mishi wannan kalma sai ce ahlus sunna yace inna lillahi yace inna lillahi kake cewa to me ka kawo mu yace ah, ga ta malam kai kake ba da mulkin yace yi mu ke ba yace to in kai kake barawa ba da son ka bani Mm.
kada Allah ya bani kai yake ba yace a a a a aka kace yace yace to zaka gani sai ce in gani ne tashi bayan da ya tafi yace min wallahi yana rantsa da Allah wayanda suka kai shi da sauran suka ce wannan malami ba a gardama da shi in an yi gardama da shi kashe mutum yake muna ji ma tsoro ka koma ka tuba wurin sai ce wallahi in shi ke kashewa ya kashe kuma daga yau siyasa ma na bari in dai wannan shine siyasan da zan nema in rasa imani na wallahi na fasa malamin ya gaya wa wato in ce bokan ba malami ba ya gaya wa wanda suke tare da shi shi bayan sati guda wannan mutum sai na halaka shi mutuwa zai kun san wani iko Allah bayan sati guda bokan ne ya mutu Allahu akbar
bayan sati gudan da ya ce wannan bawan Allah zai mutu ya ce wallahi na rantsa min da Allah ya ce ya gama shirya duk kurungutunsa duk abin da zai shirya banda ayatul kursi ba abin da nake zuwa ya ce a zuciya na na ji tsoro a lokacin amma saboda tauhidin da kuke karanta da mu da kaza da kaza na san Allah zai kare ni yace in na zo kwanciya ban san adadin ayatul kursiyu da nake karanta in na tashi kursiyu nake yawo la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sati guda nan banda wannan ba abin da nake yace karshe sai na ji ana kirara washe gari ana ce kai wani mun mun ji tsoron ka fa mutumin nan fa ya mutu Allahu akbar.
yake waya mutu aka ce bokai ce kun gamu da abu yace wani hadisi bai komai wanda ayatul kursi da nake karantawa da falaki da nasi da la ilaha illallah wa da wala sharika kuma yace min tun daga ranar ya bar siyasa kuma ya bar mu yace ya gane ba ta da wani amfani Wallahi.
amma duk da haka siyasan akwai alkhairi akwai mutanen kirki a cikinsa wanda in sun shiga za su yi kokarin gyara manzon Allah tsira da nishin Allah su tabbata gare shi ya ce akwai waɗanda Allah yake yin gyara da jagorancin su dalilin su a samu sauki amma mafi yawa bayan an samu mulkin ana samun shedanu bokaye da suke zuwa su raba su da Allah kuma a samu yan koren bokayen makusanta su yi ta tsorata shi shi an hana barin malaman suna zuwa kusa da shi kullum kuma ana mishi kururuwan cewa fa sai sai ka dauki mataki sai an yi addu'a sai an kare kai kuma ana kiran abin addu'a karshe sai ya fada ba tauhidi ya sani ba a ce mishi sai an kawo kaza wani ba za a ce bokan shi zai mishi wanka da daddare his excellency da girman ka a ce wai wani boka ya sa ka tuɗe tsirara ana zuba maka ruwa duk suna yi ana yi musu irin wannan ba ina nufin duk 'yan siyasa suke wannan ba akwai mutanen kirki a ciki amma a mai da hankali wurin neman duniya kar a rasa lahira gaba daya domin idan ka koma yanzu ka kama aljani kana bautansa ya sa kai yanka shi yanka da addu'a qul inna salati wa nusuki wa mahyaya وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
idan ka العالمين gane wannan aya zaka ƙara gane tauhidi kuma zaka zauna lafiya ba mai iya cutar da kai qul inna salati ya sallata wa nusuki da yanka na yanka yanzu zaka yi kai don Allah sallah kai don Allah Mm.
yanzu wani an ba shi wani zai yi raka a dubu saboda saboda kawai na so zai ci zaɓe raka a dubu in yi raka a biyu ya karanta wannan ya karanta wannan in ya gama in yi raka na kaza ya daga kafa a raka na kaza ya yi ya yi- ya yi tsalle a raka kagan wai hada tsalle a sallah kaga da ganin wannan sallah ba sallah ba ce saboda Allah sallah ce ta neman yana duniya Kare ta.
amma sallah saboda Allah kai yadda manzo Allah yake sallu kama ra'aytu muni sallu ku yi sallah irin yadda ku ga annabi yake sallah kai dogon sujada kai dogon ruku'i bawan Allah yana kusa da Allah yadda yake sujada ka ga yawa Allah bukatarka Allah zai biya maka
Mm.
saboda haka rayuwata da sallah na da mutuwa na duk da Allah yake ba wanda ya sai ka shiga sai Allah ya kaddara ba wanda ya sai raya ka sai Allah ba mai baka komai da duk duniya za su haɗu ala an yanfa hoka akan su amfana da kai da wani abu wanda Allah bai rubuta rubuta maka ba dan yanfa hoka illa bi shay'in karkataba Allah sai abin da Allah ya rubuta maka in ko suka haɗu su cutar da kai ba su iya cutar da kai sai abin da Allah ya kaddara maka saboda haka dole mu san tauhidi mu gane Allah shi kadai yake yi bokaye suna da dabaru iri-iri na cutarwa amma bayan Allah na kwarai wa'anda in an ba su mulki aqamu salata suna tsaye da sallah wa atawu zakata suna ba da zakka wa amaru bil ma'ruf suna umarni da aiki mai kyau wa nahaw anil munkar suna hane da mummuna wa lillahi aqibatul umur karshen lamura mai kyau ga Allah yake kenan an baka mulki ka tsare sallah kai sallar tare da jama'a kana fitowa masallaci zaka ga al'umma ka sun ƙara kaunaka ku duba ku ga sarakuna asalin gidajen sarakunan nan namu gidaje ne na musulunci tutar shehu usmanu da aka na musulunci ana son sarki ya zama shine liman shine jagora shi yasa aka yi masallaci a kofar gidansa amma miyagun malamai miyagun bokaye sun rarrafa sun koma wurin sarakunan musulunci sun rada musu cewa kar ka fito sai sallar juma'a ana samun sarakuna masu kokari suna fitowa amma mafi yawansu da wuya ka ga sarki a masallaci ba da juma'a haka ne ko ba haka ba kuma sunansu sarkin ne sarakunan musulunci na yi wani bakon sarki gidana a nan yola sarki ne babba amini na ne ya zo gida fadawansa da kowa suna waje lokacin sallah yayi sai tashi yayi alwala a fado ya shigo da sallah shi da ce ah me mata ba za ka sallah ka kare ga karo da fadawa ga masallaci sai ya aka rawa kallon sai abin sai a hankali na ce sai hankali da ce to yau sallar nan tare za mu yi da kai ne malima fadawa kowa shigo kowa shigo ne martaba kai da liman tun da kana kaso haka na saka dole ya wuce mana sallah na ce kuma in ka koma gida ka yawaita yin sallah a masallaci tare da jama'a Allah zai tsare maka mulkinka zai maka albarka zai maka za tun daga ranar yace min da ya koma ya fara yin sallah a masallaci tare da jama'a yana fitowa yace wallahi daraja da kima sai kawo yaga al'ummarsa kowa fitowa yake yana cewa "Ah, bai mata ba yaga ana kaunarsa a garge samu control na jagorancin kai wa Allah ka tsare ga Allah kai saboda Allah sai ga Allah ya tsare ka amma in kun biya ta wayannan miyagun malamai sallar juma'a ma za su hana ku alhalin an kafa wayannan gidaje ne saboda alqur'ani saboda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihadar shehu Usman ina nasiha ga iyayen mu sarakuna martabar ku na nan a idan muna kallon ku da kima amma za ku ƙara kima da daraja in kuka dawo kuna sallah a masallaci ku fito salloli sau biyar a rana a ga sarki ma inda dama ya yi kira sallah ayya ala sala a ga mai mataba da yake cewa Allahu akbar Allahu akbar wai ba zai zo masallacin ba sarkin mubi Allah ya ji kansa baban wannan kira sallah yake ko ba haka ba shi ma wannan ya gaji sallah yana fitowa saboda haka duk wanda ya yi sai kaga Allah ya tsare shi mun taba zuwa za mu gan shi ne martaba sarkin mu mun zo da safe da sassafe za mu wuce za mu yi sallama wani shekara wannan sarkin sai aka ce ku yi hakuri mai martaba yana masallaci bai fito ba a sai al'adarsa in ya zauna a masallaci ba zai fito ba sai shiro sai rana ya fito sai ya yi nafila raka a biyu da manzon Allah ya ce duk wanda ya salla a masallaci yana ambaton Allah har rana ta fito Allah madaukakin sarki zai ba shi ladan aikin hajji da umara cikin ne mata wasar ya kiyaye wannan da ya fito muka gaisa da shi yace kun san ko ne malamai ko karanta da mu akwai lada in an yi sallan asubahi a zauna a masallaci ana ambaton Allah har rana ta fito tun nan da naji wannan hadisi ban ƙara kwanciya in yi bacci ba sai na yi wannan a masallaci ya ku sarakuna iyayen mu da wa'anda Allah ya ba su dama suka samu mulki kuma da hankali da wa'annan miyagu kan su kai kusuro saboda haka duk mai neman aljanna za ka ga ibadan da yake yi irin ibada ne da manzon Allah ya karanta mai neman duniya kuma ya ta wahala kansa a ce sai ka yanka kaza sai ka binne kaza sai ka yi kai kanka baka da kwanciyar hankali kuma a turo maka aljanu su hana ka bacci yawa ba su yin bacci sai su sha magani bayan malamin ya ce za a yi kaza kaza kuma ya turo mishi aljanna ya hana shi bacci ya ta miyagun mafarki ko a ce mashi za a hada shi da hatimin annabi suleiman ko annabi suleiman ya yi mulki ya yi saboda haka ya yi mulki mai tsawo ya mallaki aljanu da mutane haka ne annabi suleiman ai annabin allah ne kuma ya yi addu'a ba wanda zai yi mulki irin nashi ya ce ya allah na ya roki allah wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sai da ya roƙi Allah ya Allah karka ba wani mulki bayana wanda zai samu mulki irin wani shi annabi Suleiman ai inda za ku gane cewa annabin Allah ne kuma ba aljanu ne suke juya shi yadda suke so ba kuma ba yayi mulkin da aljanu bane yayi mulki ne annabi ne kuma mai mulki da Allah madaukakin sarki ya bashi mulki ya hore mishi aljanu ya hore mishi ainihin wato iska ya hore mishi tsuntsaye yana jin maganar tsuntsu yana jin maganar dabbobi yana jin maganar aljani in ba ku manta ba ai ga alhuda-huda lokacin da alhuda-huda cikin tsuntsaye da ke hidimawa annabi suleiman shi ke nuna inda ake samun ruwa a yi sallah da aka zo ba a samu ruwa ba a sai alhuda-huda ya fi wani wuri bai dawo ba can bayan nan lokaci sai ga alhuda-huda ya dawo kafin ya dawo annabi suleiman ya yi alkawarin tunda ya yi absconding daga wurin aikinsa ya ce lau azziban nahu azaban shi
لو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان
to ana مبين zan sai mai faru فمكث غير بعيد me yace فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ wai يقين da yaje me ya samu ake yi إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم bayan nan وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله sai yaya وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون saboda haka annabi suleiman ya ce wannan alhuda hudar duk da ban gan shi ba tsuntsu ne da ke ba mu labarin inda ake samun ruwa geologist ne saboda haka ai kun ga mutane da suke geology wanda ya karanci inda ruwa yake ko tona bohol ake yi yanzu in ya zo nan kawai zai yi zai yi survey yana da na'urar da zai gaya mishi nan akwai ruwa nan ba ruwa nan kaza to kafin geology ka yi tsuntsu alhuda huda shine geologist na farko shi ke lekowa ya ji ina yadda ake da ruwa sai ce akwai ruwa nan sai a sa aljanu sai su doro Suleiman ya ce tun da ya tashi daga wurin aikinsa da aka ba shi aiki ya koma ya tafi ba izini وتفقد sai
الطير ne faru فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين saboda haka annabi Suleiman da ya rasa bai ga shi alhuda huda ba ya tashi daga wurin aikinsa yace bai faru ban gashi ba ko da ya bar aikin ne ko ya bace ko ko ya gudu ya bar wurin aikinsa to tun da haka ne law azibannahu azaban shadida zan mishi azaba azaba mai tsanani irin azaban da ake wa soja in ya bar wurin duty saboda haka zan mishi azaba in sa a kama shi a fiffige gashinsa aula azbaha nau ko ba in na ga hujjar da ya kawo ba hujja bane na daidai ba hujja bane na kwarai zan sa a yanka shi a gasa shi kowa ya cinye shi a huda ai tsuntsu ne
أو ليأتيني بسلطان مبين ko kuma ya zo min da hujja mabayyani to yanzu alhuda huda ya dawo daga dawowarsa zai faru فمكث غير sai
بعيد ce me فقال أحدت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين alhuda huda da ya dawo ya gane cewa ya yi laifi sai ya yi gaisuwa irin na soja ya tsara gaisuwan ban girma wa annabi suleiman ya gane cewa manya suke fushi sai ya ce ya kai annabi suleiman bayan ya yi gaisuwa hatto Malam.
bi malam tuhibbi na zaga na je irin inda kai baka taba zuwa ba waji tuka min saba'in bi naba'in yake yanzu da kake gani na daga kasar saba na fito can wurin kasan yaman kuma na zo maka da labari na gaskiya ingantaccen labari to annabi sulaiman sai numfasa sai ce mishi ne إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم yanzu mai wannan magana fa wane ne tsuntsu ne alhuda-huda ya bude baki yake magana to yanzu a wannan zamanin sai kaga tsuntsu na magana da wani malami ina aka rama kallahu ai na fito ne kasar kaza ai da na je kaza sai na samu kaza za ka tsaya ka kalla ko ba za ka tsaya kalla ba to yanzu idan malamin nan yazo ya tsaya yana magana cewa to ga abin da tsuntsu yake suna muhawara da tsuntsu in ba tauhidi kake da shi ba kaga za ka yarda Amin.
kuma tsuntsun ya zama ba kanari ba don kanari in an koya mishi magana yakan yi ko Mm.
na ga wani mai mai dan ban dariya a Facebook ya ce wai wani alhaji ne ya saya kanari daga nan za a kai shi makka aka koya mishi larabci aka koya wa kanari la- larabci saboda haka sai da aka girka shi aka gyara shi a sai balarabe yana so ya saya ne Na.
sai aka ɗauke shi sai aka kai shi makka ana sauka da shi kanari ya gaji ba kanari ba ya- ya sunan aku aku nake ne ba aku Na.
bayan da ya gama sai aka ce to yanzu an yi shirya kuɗi mai yawa za a biya kuɗin aku akwai magana aku marhaba kai marhal ya aku sai ya shiru aka buge shi kai marhal ya shiru Ah, balarabe an dauko shi an zo an zauna ana jira aku zai magana aku bai magana aka buga aka buga aka buga aku yake magana sai aka ce to shi kenan ba ku ci kuɗin ba sai da aka ɗauko aku aka sanya shi a jirgi aka dawo da shi Najeriya da aka dawo wucewa ina zaune a gida sai ya zo wucewa su ce, alaji na kwana ya ce ƙari yanka bayan gasa na ya tsara sai kuma ya kama larabcin a kuku alaji kai fara ka gani to saboda haka a sai kenan kaga aku ana koya musu irin wannan suna yi to ba aku ba tsuntsu yana magana kaga zaka samu muhawara ce tsakanin boka da irin wannan aljanu su shiga ciki ana magana to annabi suleiman mu'jiza ne Mm.
mu'jiza ne miracle yana magana da tsuntsaye ba ma tsuntsaye ba tururuwa ma kun ga a surar yayi magana ko Eh, na.
sai da tururuwa sai magana da annabi Suleiman a wannan lokaci don Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana irin yadda annabi Suleiman ya to sai annabi Suleiman ya ce wa kai tsuntsu alhuda huda sai ce ai ya kai annabin Allah na je wani ƙasa ne sai na samu wata mata ke musu mulki wannan mata bayan nan walaha arshun azim Ya wuce sun kulle shi.
wa utiyat min kulli shay komai da ake ba mai mulki an bata Mm.
bayan nan tana da wani gadon mulki amma kuma hankalin annabi suleiman yanzu ya koma yanzu wata mata Mm.
ke da mulki da har mulkin ya finawa hatta da wani gadon mulki kuma an bata kowane irin ilimi an bata kowane irin komai amma har yanzu tsuntsun da yake da dabara sai ya ƙara nuna wa annabi suleiman kuma wato gajiyawar wannan masu mulki yace bayan da naga irin wannan mulki da Allah ya ba su to abin tausayin kuma wajadtuha wa qaumaha وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله abin da sai duk da wannan girmamawa da Allah ya musu wajadtu hawa qaumaha sai na same ta da ita da mutanenta yasjuduna lishamsi min dunillah suna sujada suna bautar rana ba Allah suke bauta ba shi da abin tausayi to annabi Suleiman yanzu sai ya samu nutsuwa a sai mushrikai ne a sai masu bautan wani Allah ne shi yasa annabi Suleiman a fadarsa cikin fadan hankalinsa ya koma kan wannan mata sai ya ɗauki wasiƙa ya ba wannan tsuntsun yanzu tsuntsu ka tsira daga ma- a maka azaba ka je ka yi asami mai kyau yanzu to ga wasiƙa ɗauki wannan wasiƙa ka kai wa wannan matan mai mulki ka ce annabi Suleiman na kiranta zuwa ga addinin musulunci yanzu wannan tsuntsun alhuda huda har ya ɗauki wasiƙa har ya kama hanya ya koma zuwa zila na ainihin wato Bilqis a ƙasan Yaman ya jefa mata wannan wasiƙa me ya faru in za ki قالت shiga gaza.
يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم Mm.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم menene kondin na wasiƙa ألا تعلوا علي واتوني مسلمين saboda haka wannan mata yanzu gashi an jefa mata wasiƙa ba ta san daga ina aka jefa mata inni ulqiya ilayya kitabun karim Mm.
ta ce an jeho mana wani littafi mai girma ga hatimi ga sil ya nuna ya fito daga babban fada kuma wannan wasiƙa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim daga annabi Sulaiman annabin Allah ne ya fara da sunan Allah the beneficent the merciful sunan Allah mai rahama mai jin kuma sai ya ce ni da ku yan majalisa mu taho gaba daya Allah ta'ala alayya ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين yace na san kuna mulki ba so muke ku bar mulkin ku ba a'a kada ku mana girman kai ku zo kuna musulmai ku bi kauya ku je kuma ku yi ta mulkin ku. saboda haka wannan shine kwantin da mutum kenan ana gayyatar ta zuwa ga musulunci tace to ya ku yan majalisa mai shawara ku قالت يا أيها الملأ واذكرني في أمري yaya ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون tace to ya ku yan majalisa na ba na yanke wani hukunci sai da ku za ka mai shawara ku sai suka taimaka bai daidai قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليه والأمر إليك فانظري ماذا suka تأمرين ce wa majesty a gaishe ki mai mulki queen sarauniya mudin nan gaba daya mutane ne masu karfi ba wanda za mu fuskanta mu yaki ya ci nasara akan mu in kin ci ajiya yaki ajiya yaki wala mu da yaki al'amarin na wuri mu mun shirya in yaki suke so su zo a buga to dai ke mai hankali su ce ta ce mai قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة أهلها عزيزا وكذلك يفعلون ce a ni abin da nake gani wannan masu mulki irin wannan ba cewa yi mu bar mulkin mu ba cewa yi yana kira mu zuwa ga addini sai ya kamata mu yi nazari mu karbi wannan addini in na Allah ne kuma abin da ke kira mu rike jiki a kai in mun gano cewa gaskiya yake kai to mu rike mu bi shine zaman lafiya maimakon mu yi taurin kai saboda innal muluka idza dakalu qabilan afsaduha masu mulki irin wannan in sun shiga gari babarna suke yi wa ja'alu a izzata ahliha adilla masu daraja masu kima a garin ko ba wa kadhalika da ka yi bari mu tsara zan aika da sakamako idan in annabin Allah ne mun ga kyauta na hadiya mun kai mishi ba zai taba ba in duniya yake so zai karbi kyautar mu kuma ya ci gaba da neman ya zai sulhunta da mu haka zan tura da sako ta shirya ta ɗauki zinari da azurfa da kaza da kaza a kai wa annabi Sulaiman kar ku manta alhuda huda yana yana jin abin da ake yi gaba ɗaya na'am
bayan sun gama mitin za a kawo sakamakon mitin za a ɗauko kayayyakin masarufi kayayyakin girmamawa a kaiwa annabi suleiman don ya hana su ma'ana kare bar su kare hana su mulkin su don su zauna lafiya da shi alhuda huda sai ya taso ya dawo sai ya dawo annabi suleiman labari da abin da suka shirya da abin da suka shirya kafin su zo annabi suleiman ya ce a gyara fadarsa a sanya zinari da azurfa abin da suka ɗauko za su kawo kyauta su ga cewa shi suke takawa a yi kwalta a yi wane ne a gyara saboda haka yanzu sun ɗauko kyautar za su kawo kafin su kawo gaba daya annabi suleiman yana da labari sun kusa shiga fada sai suka ga abin da ke hannunsu na zinari kuma shine a ƙasa suke takawa ga 'ya'yan aljanu an kewaye bada an yi mishi ado an mishi kawa an mishi abubuwa suka soma shawara hanya bai kamata mu juya mu koma ba kar fa ce a ƙasa muka ɗauko muka sato suka ce a mu je kai suna zuwa kama a gansu cikin su ya yi sanyi ko bai sanyi ba ya ya yi sanyi suna shigowa fada annabi suleiman da ya ga abin da ya kawo suka ce mun yi sallama gashi mun kawo maka hadaya daga wurin mai mulki kaza da kaza ce me yake musu فلما جاء سليمان قال أتريدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتيكم bal antum بل أنتم بهديتكم تبرعون wallahi da masu mulki za su kori wannan zarafi da sun zauna hajiya kowane shugaban kasa shi ke mallakan taska treasury na gwamnatin a hannun sarki kowane gwamna treasury jiha a hannun sarki haka ce a karamar hukuma to kai da Allah ya sanya treasury a hannun ka yake za ka iya ɗauka an yadda a shari'a ka ɗauka ka yi kyauta da shi a ba wani kyauta a ba wani kaza a yi hidima a yi kaza provided in ka yi a bisa tsari to kuma ya za a ɗauko maka wani kuɗi daga gwajin a ce an kawo maka kuma ya kamata ka gane cewa ai mulkin da kake jagorancin da kake amana ce an baka dama da ka karka ɗauka ka yi abin da bai dace shi yasa annabi sulaiman suna kawo mishi da ya kalli hadayar lokacin da suka zo kara sai ce atumi dunani bi malin yanzu kuɗi kuke so ku tsare ni da shi ku ɗauko wani hadaya wani kyauta ku kawo mini وما آتي الله خير مما آتيكم wai yanzu cin hanka kuke so ku bi kai ku saurara fa ma atani Allah khairu mimma ataku abinda Allah ya bani ya ce abinda Allah ya baku bal antum bi hadithikum tafrahun ku ne kuke da wani alfahari da hadiyan da kuka kawo ku tare ku wani kowa ya yi kayan ku kawo ka kawo baina kudi ya kore ka shugaban kawo ka kawo shugaban kafa ko minista kudi an shirya wadannan dala ko yau aka an sai haka ne da wani kai da wani wuri to zai dawo ba zai dawo ba kai ya ɗauke ma komai Allah ya girmama ka ya sa kai ne shugaba shi yasa ba a neman dukiya da jagoranci kuɗin da ke wannan wurin amana kai don Allah sai ga Allah ya tsare ka ya sanya wa zuriyar ka albarka ba za su walakantu ba Najeriya muna da aya da ya karanta da mu iyayen magabata da suka yi gwamnatin jagorancin farko sardauna ta fara kwalewa da sauransu yau duk inda aka ga yayansu girma masu ake ba duniya suka tara suka bari saboda haka kai ma in kai kai adalci sai ga an girma maka an masa baka Allah ya samu dace saboda haka yanzu wanda musulman ya kore su kuna kallon su ko duk kowa ya tashi sun koma da sanyin jiki da hadayan nasu da tsaro da shi da zinari da azurfa da komai duk su koma kuma yayi wata magana da suka ji da kunnen su ku koma ku gaya mata cewa وارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها
mm, ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون yace ku gaya mata ku koma ku gaya mata za mu zo da waɗansu runduna mayaka da duniya ba ta yi sassa fuskance su ba kuma za mu fita ku a wannan gari na kuna kaskantattu dama ai ta faɗa inna muluka yanzu da kaluka da asaduwa wa ja'alu a izzata aliha azilla to sai kun kaskanta tun da ba Allah bane ku koma yanzu sun koma sun gaya mata to yanzu annabi Sulaiman ya san cewa lalle za su dawo sun gane cewa annabin Allah ne za su musulunta to wannan gadonsa na mulkin annabi Sulaiman na so ya nuna mata iko na mulki irin nashi cewa mulkin sa ya fi nata yana so a ɗauko gadon nan nata kafin ta zo ta musulunta ta samu gadon a fadan annabi Sulaiman a ce annabi Sulaiman ya ce wa majalisa wa zai iya ɗaukar gadon kilomita dubbai da tsakanin wa zai iya ɗaukowa to nan da za ku gane cewa a fadan annabi Sulaiman akwai aljanu kana ikritu min al-jinn قال قال يا أيها الملأ ويكم ياتوا- يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ai wannan duk mun fi na fasara shi قال إبليس من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك saboda me وإني عليه لقوي أمين
وقال إبريت من الجن kun ga Ibris daga cikin aljanu mai saurin kai yana fada a annabi Sulaiman ala ana atika bi qabla an taquma min maqami kafin ka tashi a fadan nan kafin ai closing zaman majalisar yau zan dauko maka daga inda gadon yake in kawo maka shi na wa in ya dani لقوي da kawiyyu أمين amin ina da karfi kuma amintacce ne zai haka sai annabi sulaiman ya ce ai yanzu sun taso sun kusa zuwa kafin ka ce sai an tashi a fada za a kawo ai ta iso so da ke yi gaba ɗaya ta zo ta samu ga gadon mata to sai wani ne ne masarar ciki malamin da ilimi shi kuma sai ce ne zai yi قال الذي عنده علم من الكتاب ألا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك wani allazi indahu ilmun min alkitab wanda Allah ya bashi ilimi daga cikin ilimin littafi ya san sunayen Allah ismullahi a'azam an ce ya karanta ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ishini bi ashiya Allah yana karanta wannan ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram manzo Allah ya ce ba wanda zai karanta wannan ko shi bari hali ya roki Allah da wannan kalma sai Allah ya ansa mishi nan da saboda haka gaba ɗaya ce da ya karanta wannan sai ga shi an ɗauko garin nata taraf sai ga shi a fada hannu saboda ka yace zan kawo maka kafin ka kyasta idon ka saboda kafin ya kyasta idon ya kana turko da garin na gobe ba
فرأيه مستقرا عنده ليه؟
على هذا من فضل ربي يبلوني أشكر ومكفور sai ومن شكر فإنما يشكر لنفسه sannan ومن كفر فإن ربي غني كريم saboda haka falan ma ra'ahu mustaqarran indahu lokacin da aka dauko gadon yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude ido sai ga gadon wasu malamai suka ce annabin ne da kansa yayin wannan addu'a wasu suka ce a wani malami ko ma wanne ne magana da ya koma kan ilimi da magana neman taimako daga Allah yanzu ba aljanni bane yana gani sai ce kana hada min fadl rabbi wannan falalati daga wurin ubangiji Allah ya girmama ni. kafin ta shigo ga gadon saboda haka mulkin da annabi Suleiman yayi yayi mulki ne da taimakon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya kaddara saboda haka wannan matan yanzu ta shigo annabi Suleiman ya sa a gyara ainihin wato fada fadan ya gyaru a yi katarku wani gada a sanya ruwa karkashin gada kana kallo ga ruwa nan amma saman sa wato karau ne saman sa glass ne ga kifi na wucewa ga komai na wucewa don ta gane fadanta ba fada bane in an katanta shi da fadan annabi Sulaiman yanzu matan ta shigo ko ta shigo wala na
فلما جاءت إلى هكذا ركب sai ta bin قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها وردها ما كانت تعرف من دون الله لا يا.
ما كانت من قوم كافرين قيل لها إلى لا تدخل الصبر Mhm.
فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن sai ساقيها ta bin ne قال إنه صرح مورد من ya قوارير gai ko Allah قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين Allah akbar saboda haka a wannan lokaci wannan mata ta zo daga zuwanta da tawagarta sai aka ce mata a ƙila da haka za ka haka za haka za ka na'am shin gadon irin wannan ne lalaci harar ta annan ta ce kamar da shi kenan kaga ta gano siffofin ganin ta da komai amma ga nan ta gaja to ya yi gona saboda haka ta cika da mamaki ta ga abubuwa ne karshe ta cika wannan gado ne ba saboda haka sai kenan kaga an nuna mata iko na Allah subhanahu wataala an nuna mata mu'jiza to daga nan aka ce ta wuce ta gana da Annabi Sulaiman ta zo wucewa shi ne ta ga wannan kagargo wurin tsallakawa kafin ta tsallaka ta ga ainihin wato ruwa ne ga ruwan nan gilas ne tana kokarin yaye ainihin wato zaninta don ta tsallaka domin girman kai da mai mulki amma yanzu har ta yarda ta yi komai ma saboda ta gane yanzu wannan bawan Allah ne annabin Allah ne mutum Allah ne sai aka ce karki yaye zaninki karki koyi ai wannan wato gilashi ne ta kaki wuce ba ruwa ba saboda ka tarka takawa tiryan tiryan tiryan har ta tsallaka ta je karshe kawai ta ce na gane wannan mu'jiza ce aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin na musulunta na imani tare da annabi sulaiman saboda haka ta yarda annabi sulaiman ya yi mulki amma ba sihiri ba bokance qur'ani ya ce masu yin bokanci wattaba'u ma tasulu shay'a واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك وما سليمان كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلماني وما يعلمان ولي أحد حتى يقول آية إنما نحن فتنة فلا تكفر يا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه يا يا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله sai kuma ce me ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم Mhm.
ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق wala bisa ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون to saboda haka saboda lokaci ba mu ma fara magana akan sura tun da sura ne na aljanu dole sai mu yi magana akan aljanu gane yaya aljanu shi ne ba su da wani tasiri su ma halitta ne kamar mu ba su iya ba komai su ma suna neman aljanna kamar da nake neman aljanna daga cikin masu imanin sannan kai ba a ce ka nemi taimakon wani aljani ba da kai dan adam da aljani duk Allah ya halicce mu ne kawai don bauta ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون dan adam da aljani an halitta su ne kawai don bauta saboda kar ka nemi taimakon wani aljani neman taimakon aljani don wani biyan bukata ba ba ka koma zuwa ga Allah ba kafirci kada ka yadda ka nemi taimakon sa ka nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ayoyi da Allah ya karanta mana za mu gane annabi Sulaiman ba ya yi mulki bane da aljanu sannan aljanun ma daga ƙarshe za mu gane annabi Sulaiman ya sa su aiki suna aiki suna aiki na wahala da tashin hankali har annabi Sulaiman Allah ya kafa rayuwarsa ya mutu wasu ne mutu da aljan ya san ilimin gaibi da bai tsaya cikin walakanci da tashin hankali ba annabi Sulaiman ya rasu shi ko yana aiki yana sun yi nagari da yana tsoron annabi Sulaiman yana da annabi Sulaiman sai Allah ya tafi ransa amma ba su gane annabi Sulaiman ya rasu ba sai da gara cinye sandar annabi Sulaiman annabi Sulaiman ya fadi daga nan aljanu suka gane da mun san gaibi da فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على مرضه إلا دابة الأرض تأكل من ساته Mm.
فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب to
المهين insha Allah gobe za mu gane yaya aljanu suke kuma manzon Allah ya yi magana da aljanu amma bai san su sun saurari karatun alqur'ani na manzon Allah kula da addinin Allah su mata gare shi kamar za mu gani a farkon wannan sura ulumi ilayya annahu istama'a na farqu min jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba insha Allah sai gobe Allah ya sanya albarka Allah shi Amin ya Allah.
Allah ya sanya albarka cikin abin da muka gabatar amin sai kuskure Allah shi gafarta mana ya gafarta jarawa Allah shi zama da mu lafiya ya karba mana ibada da samun dace Allah ya rahmace da اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك amin ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك amin ومن اليمين ما تهون به علينا وقائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا amin وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا amin ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا amin ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين amin ya Allah اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم اجعلنا في هذا الشهر من من المقبول برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين